والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta lahadi 24 ga wata ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar 2020 za mu ci gaba da tafsiri a inda muka tsaya a cikin surat al-tasawir Allah muna roƙonka albarkacin waɗannan ranakun masu albarka albarkacin waɗannan azumomi da muka yi Allah kai gafara wa iyayenmu da malamanmu da su koyar da mu addini ka ƙara mu tafiya da gurgurar su Allah ta rubuta musu kuma sa'ada a lahira wanda za mu shiga aljannatul firdaus ka kiyaye mu sharri dukkan abin da muke tsoron sa ka fi ƙarfin abin da yake ƙarfin mu ka fi san mana abin da muke tsoro ni girman ta albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan rana a wayannan ranaku albarkacin wannan wata da wannan lokaci da muke azumi ba za mu rowa ba wa bayan Allah zaɓaɓɓu wanda da abin da muka yi tare da su muke yi ko da ba su tare da mu kuma dukkan lalata sallan ya ce man sana ilaikum ma'arufan fa kafiru fa in lam tajidu fadhu lahu wanda ya muku alheri ku rama masa in ba samu abin da za ku rama masa ba ko masa addu'a sai bayan Allah muhimmai yanzu alhaji bala irin su alhaji sunusi irin su alhaji ibrahim dan kurana irin su general manager na npa na kasa baki daya da kuma general manager na npa na jihar bauchi da mai girma gwamnan bauchi da kuma wato garajen matasanmu na ajiyar wasu masu kai da komo da kokari kowa Allah yana ganin iya kokarinsa Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata ka sa hannu wajen gabatar da wannan sako naka zuwa ga al'ummar musulmi ta gidajen rediyo da fm kamar da zanna ya biya albarka redo kamar da alaji bala ya biya atak redo kamar da alaji bala ya biya da kuma nta wanda su alaji ibrahim su kai gogon maya da sauran bayan allah wanda aka tattara kan abubuwan da suka tattara aka ba da ɗan gudumawa wanda shi kuma janar manajan da hukumomi na ƙasa da sauran wayanda suka ba da gudumawa wanda muka yi amfani da kuɗaɗe wajen buɗe hajjin rasul talabijin wanda ake turawa ta wato social media duka Allah muna roƙonka albarkacin wannan ƙoƙari nasu ka sa su dace da abin da kake so masu kurakurai da ya zama kurakuransu daidaita su kan hanya na daidaita wanda mai sallah wanda take so mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ka biya musu ladan wannan aiki nasu ka sa su da sakamakon su a lahira a jannatin firdaus ka ɗaukaka mutsamin su a duniya sakamakon da suka ɗaukaka ambaton ka a cikin al'umma albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan cututtuka namu suka dame mu Allah kai ta kawo su kai ne maganin cuta Allah ka ɗauke mana wa'annan bala'o'i kiyaye mu ka kiyaye dukkan masoya a sandan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauke wa bashariya ɗan adam na duniya gaba da wannan bala'i ka sa kuma mu fita daga ciki alhali mun ci jarabawa domin babban abin fata kenan wannan jarabawa da Allah ka kawo kar mu fita da cikin ka kuma ba mu ci jaraba Allah ka sa mu ci wannan jaraba barkan mu ban Allah sallallahu alaihi wasallam amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو على الغيب بضنين shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai rowa ba ne da gaibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi kaga Allah subhanahu wa ta'ala gaba shi ɗaya ma ya ɗauki aikin manzon Allah gaba ɗaya ya ce gaibi ne to ina masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi gaibi ba gaba ɗaya ma aikan ne nan ake magana aikan da manzon Allah zai da shi gaba ɗaya sunansa gaibi in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma manzo Allah baya rowa da wannan gaibi mun gode wa Allah da ya fiye mu ya ba mu malamai waɗanda suka koyar da mu addini a hanya madaidaiciya suka ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi gaibobi da yawa kuma su su ce duk gaibi ba sai suka yi Allah ya sanar da shi gaibobi da yawa kuma ya ba mu labarin gaibi da Allah nan yana gaya mana subhanahu wataala gaibin da Allah ya sanar da manzon Allah gaibi rowa da shi saboda haka ya gaya mana alkur'ani wahayi ne daga Allah gaibi ne ya gaya mana tashi kiyama gaibi ne aljanna gaibi ne wuta gaibi ne sirati gaibi ne hisabi gaibi ne mizani gaibi ne tafin alkawzara gaibi ne ya gaya mana abin da aka yi kafin shi tun daga su adawa samudawa da sauransu da annaba duk da aka faɗa gaibi ne kadma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya mana kuma Allah ne ya kira abun gaibi tun da nan bayan gaibi mun yi ne ita a kira su sa'a gaibi ne kashi akan mata za su zo kasiyatun ariyatin ma'ilatin mumilatin gaibi ne mutum zai butulce ma uwarsa ya ji matarsa gaibi ne duk da shi nan yana ta bayyana ko mutane za su tozarta amana gaibi ne ga shi nan yana ta bayyana ɗa zai zama bala'i a wajen ubansa ya zama kushi ya zama masa ciwo ya zama tashin hankali gaibi ne ba ga shi kuma yanzu ya zo yana bayyana ba wasu masu suke kashe iyayensu to duka irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya zo ya ya warwaro a zamanin yanzu muna gani saboda haka manzon sallallahu alaihi wasallam bai yi rowa da gaibi ba ya gaya mu ya gaya wa mutane kuma sun sun ji amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa masa duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ya isar duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai tabbatar da shi ba to Allah bai sa a yi shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ya manzo ka isar da sakon da Allah ya baka fa in lam taf'al fa ma ballagta risalati in baka aikata ba fa baka isar da sakon Allah ba saboda haka ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya tabbatar wanda bai tabbata ba bai tabbatar da shi ba ba wani abu da Allah yake so a yi a bayan ƙasa wanda manzon Allah bai yi shi ba ko a halin lafiya ko a halin rashin lafiyarsa har ya bar duniya ba wata wasiya da Allah yake so a tabbatar wanda manzon Allah bai isar da ita ba wanda ya faɗi haka yace akwai wata wasiya da manzon Allah ya tashi isarwa ya tafi ya bar duniya wannan ya tuntu manzon Allah da ya rashin fitar da sabo Allah ya ce in lam taf'al fa ma ballanta risalati in baka faɗa baka baka aikata ba baka isar da sabo saboda ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isar ba duk yana tsarkakin wannan ma huwa ala gaibi bi barni duk abin da Allah ya gaya masa tsakaninsa da shi na gaibi yace ya isar ya isar da yawa wannan wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi kuma wannan alqur'ani ba zancen shaytan bane bai fasse zance ne daga Allah subhanahu wata'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kafirai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu wato kaga irin wannan bala'i kenan yanzu wasu suke zuwa suna son su tusa cikin musulmi canja manufa da canja ma'ana da canja yanayi da fassara shi da mummunan fassara Allah mu gode maka da baka zamar da kafan mu ta nan ba ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu akan kujera yana lilo tsakanin sama da ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya firgice ya faɗi ya tsome sai da mala'ika Jibrilu ya zo ya ɗaga shi ya ya lullube shi da fukafukansa to wannan razani da ya je maka yake faɗin cewa ga abin da ya same shi jama'a wannan abin ya same shi ko bai same shi ba me yasa wannan abin ya same shi ƙarfin wahayi da razanin zuwan mala'ika shi ne yasa aka yi faru ko to sai kafirai suka yi fassarar da da fasikan Najeriya yanzu wasu daga cikin su suke yi sai suka ce ai wannan hauka ne kawai tun da kuma ga yana faduwa yana razana yana firgita ne in ba matsin aljani ba shi ne Allah ya mai da martani a nan kamar yadda wasu in an ce masu sallah da sallah wasu awani bashariya sun same shi cikin wai masu da hawan malanta masu ke wai wanda suka wata wannan hadisin sun tuni manzon Allah da hauka to ga shi kafirai ne suka fara yin wannan awani ne bashariya kuma kowa ya san wahayi yana manzon Allah nauyi idan kuma wahayi ya sauka manzon Allah ko cinyar ka sai ka ji kamar za ta fashe idan da ake manzon Allah ya tsora hannunsa akan kafanka dafa ya tsansa in ya dafa cinyar ka in wahayi na sauka sai ka ji kamar kafan za ta fashe haka yake a cikin hadisi duk wannan a wurin kafirai jinnu ne amma a wurin mu ne ne wahayi ne yanayin saukan wahayi kenan ana tsammanin wahayi kawai ne yanzu kawai zalim alim kaman kaman labari a jannan yadda zan baka labari ai bai nuna me ya bambancin zuwan wahayi da kuma wani abu daban ba to irin waɗannan abubuwan idan mutum zai zama to za a rinka ɗebo hadisai to wallahi har ayoyin qur'ani sai ya karyata in dai zai ce waɗannan abubuwan ba su shafi ba su faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye suka kwantar da shi suka kyasta da kirjinsa a zamanin jahiliya wa ya san wani mala'ika ne zuwa wurin su jelanu ne kawai kuma abin da su halimatu zariya suka ɗauka kenan a tarihi suka dawo da shi ko ba haka ba saboda haka mai hankali idan ya san wani abu ya san abubuwa ne na wahayi dan an ce manzon Allah ya wahala wajen fitar da wahayi kuma wannan wanda ya musu zama bai san addini ba ma gaba daya annabi ne fara cewa ya wahala a wajen aika annabi Musa ba zuwa yake zai je da haduru ba saboda wahalar da suka sha yake da tsallar gina min safari na haza na kaba to dan an ce jibril ya ma da manzo Allah da tuwai wai da isa ba kaiwa a zuwa ga kuma na'am wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan wannan zako ba zance ne na shaytani ke fefe ba wanda yake zuwa tatoji a jeje ya kone ba shi ne ba jibril ne wannan wanda yake zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Jibrilu inda ke dan ne sai a zama magan manzon Allah yana maganganu marasa ma'ana yana faɗin abubuwa wanda ba a gane kansu ba wannan shine wanda duk hankalin su jirgi ne amma a zo da irin wannan abu ya same ka zo kana faɗin wasu gwalagwalan maganganu da manya-manyan masu ilimin duniya sai sun yi bincike sun gaji ba su kai ga irin ilimin da ka samu ba kwanan nan ake bani labari an yi wani taro a Amerika saboda corona sai aka ce wai mai musulmi aka tara musulmi na Amerika aka ce wai me yasa ba ku damu da abubuwan da suke faruwa ba ku in irin wannan abu ya zo menene matsayin matsayin da Muhammad ya ce ku dauka sallallahu alaihi wasallam sai musulmi suka ce a to mu ai ko riga mun saba wa yadda Muhammad ya koyar da mu mu Muhammad da ma ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam idan abun ya faru a wata ƙasa kar aje wanda yake can kar ya fito ku kuma mutanen mutanen mu na Amerika suna can kun saba wa umarnin annabi Muhammadu kun je kun ɗebo mutanen ku kun dawo da su haka kuke a duniya tun da aka je ka tsokanin da suna kuje ku ɗebo mutanen mu ku dawo da su to wannan shi ya mana wannan abin da ya faru saba wa umarnin Muhammadu ne sai alkali a wurin ya daga irin gudumar sun nan na na na bugawa na shari'a ya buga ya ce annabi shi ne farkon cikakken george a duniya wanda ba taɓa samun adilin alkali irin sa ba a barka suka ce da mun ɗebi kuɗi komi yawan su mun je mun kai wa mutanen mu mun yi shankarar don su mun taimaka musu a musu jinya a shankar su zo nan mu da abin bai zo mana ba mun saba wa murnin Muhammadu gaskiya Muhammadu ya ci kowa iya alƙalanci ya ci kowa iya sanin furbenci amma duk da haka sun musulunta ba su musulunta ba amma da duk wannan shine nake faɗa a farko idan aka fita daga wannan jarabawa ba a ci jarabawa ba musamman kai musulmi wannan bai ƙara maka imani ya ƙara sanar da kai ƙarfi da kudura da iko na Allah ba da kuma ta ɗaya ƙinanta da ikon Allah ya fi kowa ba da kuma siye sanin da cewa Allah shi ne tufafawa babu wani tufafawa sai ƙarya to in baka yi wannan ba to baka ci jarabawa ba gaskiya na'am فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وأين تذهبون وإلى لا بجيني كالروتسو kun roɗa kanku kun kasa makama kun ce mahauka kun dawo kun ce sihiri kun ce bokanci kun ce waka wai na kuka dosa ne rutattu ku dawo hanya ba hauka ba ne ba waka ba ne ba sihiri ba ne ba bokanci ba ne in huwa wannan qur'ani bai kasance ba illa zikirun sai dai wa'azi ne lil alamina ga tahalikai baki daya to kaga anan wato in kana jin usulul qur'an sai kaga wato maharhada da dama na ayoyin alqur'ani kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallama wato wasu ma an ce shi da shugaban halitta ma suna shakka ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala talwijiyan yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas a wannan cewa manzo Allah ba aiko shi ba sai kafatan linnas duk mutane a wannan fa mun faɗa a baya wannan fa ba ana nufin manzon Allah an aike shi iya da al'ummarsa ba ne. Al'ummarsa an aike shi su yi aiki da shari'arsa, amma tabbatar da yadda da manzancin manzan Allah kai imani da shi tun daga annabi Adamu ne har zuwa ranar tashin kiyama. Duk manzan Allah kafata ne dan an ce linnasi intikrat an intikrat jinsi gaba daya. To sai aka zo aka ce kuma kudu ne dai annabi sama na faru min jinni har zuwa ba amanna bi kaga jinnu sun shiga sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya zo daga baya sai ce kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko to ji sai mahadanta ne wannan aya wannan aya take da a ta fassara wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai Allah ce in huwa illa zikrun lil alamin an ce in huwa illa zikrun lil insi wa in huwa illa zikrun lil jinni wani wa illa zikirin li'ummatika a yadda ya zama rahmatan lil alamina to abin da ya zo da shi ma zikirin ne lil alamina wannan qur'ani bai zama ba sai dan ya zama tunatarwa ga dukkan talibai shine ya sa muka wannan shine mahadan mu'ujizozi manzon Allah na imanin damo da shi idan masu mutu shirin wayannan abubuwan suna kusa to su ji lil'alami ne dan haka dan waye imani da shi raƙumi ne imani da shi barewa ne imani da shi dukkan itatuwa ma su kai imani da shi yake jawo itatuwa ja an da da'awati lil ashjaru sajidatan tanfi ilayhi ala saqin bila kadari duka su kai imani da shi saboda ne ne shi rahmatan lil alamin lisan da zo da shi zikrun lil alamin shi kuma shi ne mai isa wa alamu da dukkan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na dukkan halitta kuma shine afdalul khalqi bila shakkin shine biyayyen halittu da baki ɗaya babu wani tarka na'am
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين liman sha'a minkum an yastajima to an dai gama gaya muku an gama fadakar da ku ya rage naka shine ma'ana ya rage ga wanda ya ga dama an yastajima ya daidaitu mun riga mun nuna masa hanya in ji Allah wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya riga ya maka ilhamin hanyar fujur ya ce maka wannan shine mai muni wannan shine taqwa ya baka tamyizi kai ba ka jefa kanka cikin abin da zai cutar da kai ashe in ka jefa kanka cikin kafirci kai ka cutar da kanka don ya nuna maka nan wuta ne kana ganin wuta ba za ta fada ba ga kogi ga wuta zaki ya koro ka ina za ka fada ruwa ko ba haka ba me yasa baka fada wuta ba saboda ka yi amfani da wannan tamyizi da Allah ya sa a jikinka to haka ma za ka kare kanka daga fadawa jahannama ka fada aljanna in ka ga dama kowa ya je ya yi aiki To, nan shari'a kenan, shari'a kenan, wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin hakika kenan. Yawwa, duk wanda ka kama shi kaɗansa ka halaka. Shi yasa ɗan hakika ya halaka ya zama zindiki, shi yasa shi kuma ɗan zallan shari'a ya zama fasiki. Man tafaqqaha wa lam yatahaqqaqa faqad tafassaqa. Shi yasa shi kuma wanda ya ɗauki da hakika zalla ya bar shari'a man ta man ta haqqaqa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka to ka ce wa ma ta ja'una ka ce liman sha'a minkum an yastaqima kuma ka yadda wa ma ta ja'una illa illa Allahu rabbul alamin man jama'a baina hadain kenan ka hada biyu faqad ta haqqaqa wancan Allah ne wannan na ƙarshe Allah ne mai sarrafa ka dan haka ko da ka yi dabberancin ka ne to fa sai Allah ya bada karfi da ikon yin hakan kuma tukunna ya rubuta cewa hakan zai yi sannan ya yi in bai rubuta hakan ya yi ba ba zai yi ba shine ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin malamai suka ce dama nan ne wajen zaniya dan kadariya ya dauki kadariyarsa dan jabariya ya dauki jabariyarsa amma in kai mumini ne sai ka haɗa duka menene yasa aka tuni nuna bi ba da kitabi kai imani da liman da alin kuma an yasa kima wa takfuruna bi ba'din ka ji yadda da wa ma tashauna illa in sha Allahu rabbul alamin ko kuma takfur nuna bi ba'din ka yadda da wa ma tashauna illa in sha Allahu rabbul alamin wa takfuruna bi ba'din kai jiba da liman da alin kuma an yasa kima saboda haka ba ka samun tsira sai ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu nan.
Bismillahirrahmanirrahim. Idan sama'un fadarat wa idan kawakibun tafarat wa idan biharu fujirat wa idan kuburu bufirat.
Na'am. suratul infidari wannan suna sura ana sananta da suratul infidari suran tsatsagewa da cececewar sama masiyatun ta sauka maka wa ayatuha ayoyinta tis'a asharata guda goma sha tara ne bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fadarat ita ma tana magana ne akan babban juyi da zai zo a cikin kauno kamar yadda ‘yar uwanta ta yi magana a kai. Rikicewan komai da rikicewan komai wanda kuma yanzu muna cikin yanayin da Allah ya nuna kudurar ta fita iya yin haka tun da ya ɗan yi wannan ma wannan ɗan somin taɗi cewa duniya ta komai ya jirkice komai ya tsaya cak gidaje motoci an kukulle ofisoshi an tsatsaya ma'aikatu an daina komi ya tsaya har ibada ma an tattakura mutane an ha'ana to kuma in ka tambaye zuwa ya tsayar da wannan abu babu banda Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne ya kawo kwaɗe ɗin ƙarai ya kawo shi ya zama to kowa ya turgita Allah mun yarda da kai kai ne ubangiji kai ne mai iko kai ka kowa iko to lokacin da za a yi babban juyi wannan kan ba rurrufewa da daddakatarwa ba ne rugurguzawa ne da kaitaitawa da niƙewa da dakewa da mai da shi kura da gari shine babban juyi din saman ma za a canza mata yanayi dan za a je wani yanayin da ba a bukatar rana da tauraro wani haske ne kawai daga Allah na musamman ba zafi ba tsayi ake bukata za a je wannan gurin don haka za a yi babban canji za a yi babban in ma revolution suke cewa ko me to za a yi to wannan sura tana magana akan irin wannan babban canji ne eh sama ta zama gairu gairu samawati al'ardu ta zama gairu al'ardi an canza kasar da ta sani ba ita bace eh me tsirar da itatuwan nan a jeji ko kai ta ba su ruwa ko da jirgin sama Amerika ta zo ta yi musu ta yi irrigation ta tsirar da gwanda da tsada da ta danya da menene a jeji suna ta 'ya'ya dabbobi suna ci ba wanda ya sa hannu ba wanda ya dasa ko masu gona ne suke dasawa wanda yake dasawa ya ce zai dasa wata gona mai ban mamaki gona a tsara a yi lambuna a yi makwanci a yi wajen kwanciya a yi wajen hutawa a yi wajen shakatawa a tsara a yi lumshi ma gurin a lullaɓe gurin da nau'o'in furarruka da turare da kayayyakin ban sha'awa wanda ya yi wannan ya ce zai yi wannan amma ba zai yi ba sai an yi wannan babban juyi za yi wannan babban canji an niƙe gurin an rushe an sake sabon sabon plan da sabon ne wanda shi kuma plan ɗin Allah shi da kun fayar ku ne yake yi sannan kuma da babban canji ai a duniya ma ya baka rehazal idan ka je volcanic duwatsu da suke cin wuta dutse na cin wuta da kansa na fashewa na narkewa na zama kwatami na gudu garuruwa suna tashi da gudu suna kwashe kayan saboda wannan kwatami na dutsen balkanik ya gangaro wurinsu ka ga dutse ya zama tukunya yana babbaka duk mutanen duniya da za ka ɗiba kana jefa masa da ɗaiɗai cinyewa zai ko za su zaura toka za su zama waye kunna wannan wuta nukiliya aka jefa kuma in ka tambaye su sai su ce ne to ba su san mata ina abin ya faro ba ko to Allah yana gaya ma zai wata babban randa babban tukunya ta wuta da tukuki wanda za a jefa duk wanda yake kin Allah kamar yanda yi wannan tukunya baka san yanda aka yi aka yi ta ba kuma in ya ga dama ya kori garuruwa da yawa da kawai gwatan da ya gangaro cikin garin to haka kuma zai yi wata babban wata babban tabkin wuta wanda za a rinka jefa duk wanda ya saci Allah subhanahu wataala ayoyi da Allah ya kawo mana gashi nan a duniya muna gani da idanu to akan irin wannan take magana wato babban canji da za a yi gani a cikin universe gaba daya tsatsajewan sama warwatsewan taurari faffatsowansu rugurgujewansu borin kogi ba fa irin na tsunami ba tsunami ma ya kuma kare da shi tsunami ruwan ne kawai ke ta wato wannan kogin wuta zai zama ya yi bori gaba daya tonuwan kaburbura da fitowar mutanen cikinta kafa mizani na au da saka sira'i a kan jahannama duk wannan wani sabon canji da za a yi kenan wanda muke jiran sa kuma kowa wallahi sai ya je kuma surar ta yi magana akan yadda dan adam yake musun wannan saboda rashin lurarsa da ayoyin duniya abin da yasa ake kafa hujja kenan da wayannan ayoyi shi yasa muka kafa hujja da jeji wanda Allah ya fitar da lambuna da wurin ruwa gudun ruwa kai kake tare da su zaki su jiwa su tsauna su ne ruwan kai ka tona korama haka ka ganna wanda ya tona shi ne zai yi wancan ya ce zai anharun min labanin anharun kai kai wayancan to shi yace zai yi wannan wayannan in baka ga wayannan ba baka in dai baka sa ido ka lura da waɗannan sun sa maka yaƙini ba to babu wani abin da zai shigar da kai ai dama da wannan duniyar ne za ka gane lahira yasa imamu ali karramallahu wajha da yazo ya samu wani mutum yana ta la'antar duniya sai ya ce masa uskut inna min fadli dunya an biha tudrakul akhirah yi mana shuru yana daga cikin darajar da Allah ya wa duniya cewa da duniya ake samun lahira ko ba haka ba ko shiga aljanna me Allah subhanahu wataala ce qul imalu ai na za ku yi aiki wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kuma yana duk inda kaji da ake ance jaza'a bi ma kanu ya amuru in aljanna in wuta sai ance jaza'a ne na abin da kai na kai aiki a duniya din hasu da rasul akhirah duniya dai bala'i ne ga wanda ya bi ta dama ita duniya karuwa ce kamar yadda malamai suka faɗa yadda karuwa take haka duniya take kana gudunta tana jin ka tana neman ka kana neman ta tana maka yanga to haka haka duniya take me neman ta take wahalarwa dan shi yasa yana shi yasa rai yana so sai ta wulakanta shi sai ta turmuza masa hanci da ita foliyo da shi wanda baya neman ta kuma ita take ta neman sa to haka duniya take na'am saboda haka wannan canji abin da zai kawo kenan ana magana ga wanda ya isa ido ya lura da waɗannan ayoyi da Allah ya ajiye a duniya don ya gane wannan lokaci na su Allah ya yi bayani a wannan sura game da yanayin mala'iku da yadda suke rubuta ayyukan mutum dare da rana da kuma ma wasu mala'ikun wanda su gade su kawai suke yi amma duk wannan kuɗin inda kuɗi ne aka kashe wajen baka wannan security din a ya kamata ka ce kai gwamnati fa dole mata aiki ko ba haka bane amma ba kai wa Allah ba inda yau a ce a ce su gwamnatin jihar Bauchi ta yi alƙawari gidan kowa za a kai dan sanda da bindiga ya rika masa gashi saboda lalacewar security amma muna son duk wata ku yi kokari ku yi contribution na dubu biyu za a bayar ko ba za a bayar ba to kai gashi nan kullum Allah ya sa wa masu gadi Allah zai sanar da kai akwai wanda mala'iku ne suna gadin ka in ka zama ne yazo kana bacci zai shiga cikin kasu haka kade in kiya ya hawo zai shiga kunnan ka yazo ka kade suna gadin ka duk waɗannan Allah ya sa maka su amma kuma ka rayu a banza ba abin da kai wa Allah cikin gwamnatinsa irin abin da yake yana so gwamnatin ta tana so ba abin da kai ba resource ake ka san tayi laifi babban laifi wanda ya zo ya rayu irin wannan wannan surar za ta nuna mana surar za ta zama mutane gida biyu akwai abrar akwai fujjar sai bayanin bayanin makoman kowa a cikin su kuma ta nuna mana gundin tashin alkiyama da firgitin da yake ciki da kuma lokacin da rawuka za su da ba su da kataku lokacin mutum zai ga za'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya kana da mu Allah ya sana mu ya zama mai kyau bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fadarat idan sama ta tsatsage da umarnin Allah ta tsatsage ne wato wani wuri sai a ce ta tsatsage wani kuma a ce kushi dan wato kushi dan famfatsarat an yaye rufin da aka rufe saman da shi an ja an buɗe shi ƙofofi kuma sun buɗe yanzu kan ma ba sai an maka bayani ba tun da ka san yanzu akwai automatic ƙofofi wanda daga ka zo wucewa ma su suke buɗewa da kansu ko ba haka ba kuma da wani ma da zaka ya ja da kansa ya yi gudu ya tafi can da bango ne ta ɗauka sai ka ashe akwai wurin taka akwai wurin da zai janye ba ka wuri to haka sama za ta zama a da bubbuɗe kamar yadda yanzu aka yi a masallacin madina aka yi wasu alqibabul mutaharrika kubbobi ne manya manyan kubba rufi haka amma idan sanyi ya zo dare ya yi ana son mutane su ji iska sai a taba kwamfuta kawai sai wannan kubbobin sai su bubbuɗe sai ka ga wurin ya zama fili kawai sun koma gefe sun tattaru sai mutane kuma iska yana shigo musu ta sama da ko'ina da ina idan kuma rana ta zo kuma sai su dawo sai su haɗe sai ga wurin ya zama rutaccen masallaci kuma kubba ne da zayyanan sa da komai da kwalliyarsa haka suke tafiya duk wannan Allah ya ce sanurihi mu ayatuna fil afaqi tukunna wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al eh daga wannan za gane wancan din nan za a yi shi gari hazan Allah ya sa a yi subhanahu wa ta'ala na'am to in sama ta tsatsage don mala'iku su sassauko yau mata shakkakun sama'u bil zamani wa nuzila al mala'ikatu tanzila sama da ta tsatsage ka ga girgije menene ma'anan wannan girgije hijabi ne na gudanar da aikin Allah Allah in zai aiki ba zai baka kofa ka ga abin tsirara ba kamar yadda ka san za a yi ruwa sai a kawo wani abu duku sai haka haka ya tattare sai ya tattaru a sama ya kaya fa yayi kai baka san daga ira nan fayafayan suka zo ba sai wurin ya yi dillin sai kuma hanga ruwa yana biyowa ta tsakani kuma za wani lokaci sai za a yi ta girma da yawa da duhu sai su kuma ya waje ba ruwa na Allah jama ba shi ne ruwan ba ni nake ruwa wani lokaci kuma za a yi ɗiɗɗi tsakana kana da ta ayi ruwa kai ɗiɗɗin yawa saboda an nuna maka ba wannan abin ne ruwan ba hijabi ne to haka ma in za mala'iku za su sauko sai a kamar girgije ne ya cika sama an yi hijabi ko mutane sai a buɗe mala'iku sai su yi ta saukowa wai zan tawaki bin tasara lokacin da kaga taurari suna ta harbi suna ta bindiga suna ta zuwa suna faffadawa wurare daban-daban saboda mala'ikun da suke rike da ita kuma an karɓi ransu Allah subhanahu wata'ala ya ce komai sai ya mutu ko kullu nafsin za a to mala'iku ma nafsu ne shi kansa ma a zara'ilu mai kira rai a ƙarshe za a ce to sauran wa in ya cittiro na kowa sai sauran na bawan kan nan rarrauna yana fadanci a ce a kawo sai gudu ya yi gudu ya yi gudu ya shiga nan ya faɗa nan ya fi kowa jin zafin mutuwa ya yi ta gudu sai ya ji ya samu wani lulloci ya kafa kansa a ciki yana gudun mutuwa sai ubangiji ya zaga nan ba a mutu ba a gudun mutuwa duk inda ka je aina ma ta kunu yudrikumul maut to wayannan mala'iku an tsira rawukan su sune suke rike da sarkokin da take rike da taurarin da suke nuna kawai tauraro sai su yi ta faɗowa ƙasa a yi gobara babba na'am wa idan bihar hujjirat idan koguna wato aka gudanar da su wasu malamai suka ce hujjirat tabdi wa hujjirat anarwa tabdira wannan su koruman duniya ne kogunan duniya ne za a babballe su don saboda babu saura dama an bar mai an yi nan haza minhum uja haza minhum ujajin ko haza asmu muradin wa haza minhum ujaj ko kuma Allah yace ya sanya bar jala bainahu ma barzakhan wa hijran mahjura duk saboda dan adam samu amfani da wannan to sai a daddaga bandare din da yake tsakanin kogi da kogi kawai sai koguna da saboda yanzu babu katan wanda zai can baya nan za a kwace shi sai koguna baje su haɗu da juna kawai cakuɗe da ne zaƙin da ne ɗakin da ne menene duk sun su haɗe guri ɗaya wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar idan biharu hujjirat wato an buɗe tsakanin su sun cuɗanya da junan su suka zama kogi ɗaya wannan shine babban kogin da za a yi rana da faɗo cikin sa ya zama babban wuta wai idan uburu bu'sirat idan kaburbura aka tattone su aka yi ruwa ma'ulaya ya zuba a kan ƙasa bayan ta zama sassafan lata lafiya iya wajen wala amta shikenan waɗannan rawuka suna zuwa kawai ruwan da aka yin nan sai ya daɗa sai ya sake gina jikunkuna sai su kumbura a cikin ƙasa kawai kowane jiki ya dawo yadda yake daga ajabin zanar na mutum a gino su shikenan waɗannan buhut wannan wannan wannan rawuka da sirafilu ya buto sai su zo sai su shiga cikin waɗannan jikuna kawai sai su yi ta fitowa da gaske a zanci ne idan ku wuri ko usira alimat nafsun ma alimat nafsun ma qaddamat wa askarat a wancan sai muka karanta alimat nafsun ma ahdarat ta rai ta san me ta zo da shi kowa ya san abin da ya dauko na da ya zo da shi amma anan sai aka yi dalla dalla alimat nafsu ma qaddamat wa akharat rai ta san me ta yi me kuma ta jinkirta ba ta yi ba menene aka ce ta yi kai sallah nawa kai a rana biyu kai kabar uku hudu kai kabar daya na jiya kai kabar na yau azumi nawa kai ka sha biyar a ɓoye ka sha goma a ɓoye ko ka yi duka abin da ka yi da abin da baka yi ba ba a cewa ma ƙaddamat wa askarat kamar yadda wasu suke ganin cewa wai amma wannan ba fassara ba ce karɓaɓɓiya cewa abin da rai wato ta gabatar da abin da ba ta yi ba nan gaba da za ta yi ba shi ba ne wannan cikin abin da aka ce ka yi ne za ka tuna cewa nawa ne kai nawa ne baka yi ba salloli miliyan biyar ne a kanka sai kai miliyan hudu to ma kaddama shi ne miliyan hudu aksarar miliyan ɗaya da ta saura wata ɓangare ta fassarar malamai ma kaddama to aksarar suka ce in ka gabatar da alheri shine ma kaddama in ka bar sharri shine aksarar to wannan fasarar ita ma karɓaɓɓiya ce a cikin fasarori abinda kai ƙarfin hali kai ƙoƙari ka ture na ayyukan sharri baka yi ba afkarta mu kenan amka abin da kai kokari ka aikata na alheri kaddamta mu kenan ka gabato da shi wato abin da kai na kirki da na banza duk za ka sani in ka in ka je wannan lokaci kuma kowa zai je babu wanda ba zai je wannan lokacin ba na'am ya ayyuhal يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ya ayyuhal insanu Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala kana lil mu'minina rahima ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah na cewa wai kan ya za a yi me riba na idan na azabtar da ku me zan samu wata riba zan ci kawai in ninka sa ku a wuta Allah baya son haka me zai yi da azaba ku to wata riba ce in ya azabtar da ku da kun gode ma Allah kun yi imani dan me yasa Allah zai azabtar da ku son Allah gare mu yake ce ya ibadi yana kiran mu da kir- kira na mutuntawa da so da kauna ya ibadi ya ku bayina to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal insan ya kai mutum mai tsaurin kai bai biye wa shaidan na yi ka na halice ka na busa maka rai na taimake ka na ta da kai na ma arziki na maka gida na baka iyali na baka dukiya na maka na baka sarauta na baka jagoranci na baka ilimi duk na maka wannan ma zarbar ka biran dukan karimi me ya kuma ya ruɗe ka ubangijinka mai wannan karinci wanda ya maka waɗannan karinci amma ya sa ka barci ka je kana saba masa ka ƙaura daga gidansa ka koma gidan maciyinsa iblis abin da ya ce masa ka shi kake yi me ya ruɗe ka ka zama haka na'am الذي خلقك فسواك فعدلك shine malam yake cewa tamarruhinka da tubiyaninka ta saba wa abin da Allah yake tsammani a suratul rahman yace hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan haka ake yi sakamakon kyautatawa ba kyautatawa ba ne. in kyautata maka kai kuma ka muna namu in maka wannan duk alheri kai kuma ka saka mun da mutunci shi yasa ko a duniya Allah baya afuwa akan mutunci mutuncin dan adam da dan adam ma Allah baya afuwa akan sa. yana mugun azaba akan wanda aka masa ni'ima ya mutunce ma wanda ya masa ni'ima yanzu rayuwar mu ta cika da wani sai an ce mata ne aka fara ambaton su da wannan amma yanzu mazan ma haka ne ko eh mace da za ta kyautata mata dahar ba za ta dahar in daga abin da bai mata ba sai ta ce bai ka taba kulla mu to yanzu rayuwar mu ta cika da wannan musamman ma nan kasar musamman ma nan kasar musamman ma kuma yan arewa musulmi mun cika da mutunci shi yasa gabaki ɗaya Allah ya tace mu cikin azaba duk inda mutunci ya yawa to azaba zai yawa shi sa Allah ke hana ai shi sa Allah ke sa a gode ka gode ma wanda ya kyautata maka din ba dan shi ne shi ne ya maka ni'imar ba Allah ne ya maka za ka buɗe kofar yi ma wani amma babu kai din nan an ba ka jari cin amana ka je ka cinye ka ce dukiyar shi ma ta ina ya samu gobe in ka zo sai ka je gudun mutum ɗari ba su ba ka jarin ba saboda menene sunan ka maciyin amana to sharrin kuma azabar da za ka samu shine la alhakin wasu wani ma ya zo a ce a kwanaki na ɗauki wani duk duniyar haka take sai ga baki ɗaya an ki taimaka wa mutum ɗari saboda kai kaɗan ka kayi mutunci ko mutum ya kyautata ya reni mutum ya masa ni'ima ya ilmantar da shi ya masa ne daga baya ya dawo ya zama ya shiga cikin makiyansa masu kulla sharri ta da shi ake masa sharri to sai ga yau an kawo masa ya'yan mutane na shi wannan ma mai yiwuwa ma ya zama irin wani sai ga ba a yin ihsani tsakanin juna to irin waɗannan abubuwa su ne sharrin mutunci to saboda ɗan adam shi ya fara yi wa Allah mutunci shi yasa Allah ya ƙi wato yawanci mai butulci kuma da ne ya fara butulci Allah ya halitte shi bai san zai yi shi ba ya masa komai sai ya ce to ga kai kai su da mu wannan yace a ina aina shi karfin ka mai gida daga nan ga hasada ga kuma mutunci ga jabberanci duk ya hada hasada kada annabi adam ya zama wani abu mutunci rashin ganin girman Allah bayan ya kusanta shi ya mai da shi wani abu jabberanci ganin cewa ya fi kowa Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ne khalaqaka shi fa ubangijin kan nan in ya ce kare rabbikal karim me yawa ka ce ina sarfin yake ka san mafi yawanci wani lokaci mutum ma halin da yake ciki yake dubawa baya duba ba dan an ce kisa za ya duba da kisa aka ce mutum mai yawan mantuwa ne idan ka ga kanka a jini ne ka manta da cewa shi ya halitta ka tun kana jinjiri har kai kaza har kai kaza har kai kaza yanzu kake duba da yawa kuma za ka ji wasu daga cikin lalatattu ma cikin musulmi ma suna zama ni Allah ne ya mun banda talauci da nake fama da shi wallahi akwai wai masu faɗa manta wai shi talauci ya dame shi kawai ya manta da Allah ya taɓa masa komai duk wannan jikin naka da yake ba ci kai daga cikin tafsirin Allah amma wai wai ne Allah ya masa shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah ubangiji kenan saboda zuciya ta takallar sai ya zamanto shi da kansa sai ya mana bayani sai ya yi abu sai ya yi wato furudin din cewa shi makare din ne saboda karka yi jayayya ko ka ce mutane a kashi yana cewa kare to haka dan adam ma yake sai an gama renonsa ya girma mugun yake ko in ji wani mawaki shi za ka dasa sai ya girma ya inuwa sai lillilli wurin shan inuwa kuma sai ku yi jayayya haka dan adam yake ita ba zai iya dasa ita a gona ba ka yi komai da komai to to shi ne Allah ce to bari in gaya maka cewa rabbukal karim din ne da gaske na farko dai Allah bai kalaka ka shine wanda ya halitta ka baka san za a same ka ba wasawaka ya daidaita halittar ka kafan ka biyu a tsaye bai yau ka tun fitowar ka duniya kafa daya babu daya akwai ba ko kuma yama doguwa da gajeruwa ko ɗaya shanyayya ɗaya lafiyayya in ka ji ka samu matsala a nan duniya ta zama amma lokacin da ya yi daidai maka hannunka daidai idon ka biyu hancin ka rami su lafiya lau ka san wannan kan ai in baka san ya ma ni'ima ba ka san wannan ko fa adda laka ya daidaita ka a tsaye kamar ka da ya ga dama sai ka zama haka take kamar min ara ko kamar lam ko kamar lam ara ko yayi ka kamar haƙarami to Allah subhanahu wata'ala maganar sawwaka bambancin sawwaka da addala ka kira sawwaka komai ya maka a daidai da daidai biyu a tsaye daidai ka faɗar ka ɗaya ba ta yi haka ɗaya ta yi ƙasa ba to addala ka kuma ya mai da kai sar a tsaye bai yi ka alal lamfashi ba ka san wannan kan an baka sani ba yanzu ka faɗa a tabbata a yanzu a daidai yake mafi yawanci ko to kai musu mana in ta ita yanzu a tambaka na fi ayi suratin ma ayi suratin ma sha'a rakkaba fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka inda ya ga dama sai ya hauhawar da kai a kowace irin sura da ya ga dama amma yanzu ya rakkabar da kai a cikin sura alhassana ya yi ka mutum tura hasana ya yi maka mai hanci kyau da baki daidai da komai inda ya gada ba haka zai ba to can malamai suka ce ma'anan fi ayi suratin ma sha a yadda ya haɗa halittar sannan a cikin mahaifiyanka da sai ya sa kai ruhin ka ba a mahaifiya mace za a tura ka ba a jaka za a tura ka sai ya tarkibin ka a matsayin jaki ko a alhanzir za a haife ka sai a ba ruhin ne ake kaiwa ba sai a gama haɗa jikin naka a cikin alhanzir sai a tura naka ko a tura ka a cikin kaza cikin kaza sai a ka fito kwai ka zama zakara sai ka girma mu sha romo ko ba haka ba duk Allah subhanahu wataala zai iya haka cikin ayyuka suratin yaso zai iya yin ka haka ko ya yi ka maciji a yi ta bin ka ana neman kashe ka kai baka da zaman lafiya kullum ko to amma sai ya yi ka a ahsanul kha'i al-ayyi maka fi yayi ka fi ahsanul taqwimin ko to kalla كلا بل تكذبون بالدين kalla tsawa ne ga masu mutuncewa Allah bayan ya musu wannan ni'ima bal kai kanku ku dai ku kallibu ne bijini kuna ƙaryata ranar sakamako ne wato malamai sun sha yin magana kuma qur'ani haka yake dole ne kowane lokaci wannan abin ya sake zuwa cewa mutane ba su yarda da ranar lahira ba kuna ƙaryata ranar lahira ne wato ko ba ko wani fa ba wai baya son yana ya san akwai Allah shi baya son Allah ya tabbata ne kawai akwai amma shi baya son a ce akwai Allah baya son a ce akwai lahira saboda akwai abin da yasa hakan take faruwa me yasa suke karyatawa wa inna alaikum وإن عليكم لهافذين to abin da yasa suke karyatawa ke Eh, ba sa son sun ƙi bin ƙa'ida kuma ba sa son a kawo rahoto in an ce akwai ranar kuma ranar da za a yi hukunci ne to lallai kuwa na hajjiri na wallahi akwai mala'iku masu kiyayewa alaikum a kanku wanda suke rubuta dukkan aikinka ka yi ta musu lahiran har abada wannan aikin ba dai za a fasa ba kuma an riga an rubuta an ajiye Mm.
كراما كاتبين kar ka ɗauka wai misali to akwai masu gadi kar basgo to ba 'yan sanda ba ne 'yan sanda su a kuri akwai batattu a cikin su ko wanda za a je in an ɗan samu abun goro kai a rubuta ba laifin da baka yi ba a ce ka yi ko ba haka ba ne to waɗannan mala'iku katibinan nan kiraman masu karinci ne ba sa zalunci katibina masu rubuta aikinka kar ka razana kai mutumin kirki kibon aiki in kai ba zai kubuce musu ba za su rubuta kai kuma mutumin banza kar ka ɗauka za ka yaudare su ba za su yaudaru ba abinda duk ka rubuta ta aikata sai sun rubuta na'am يعلمون ما تفعلون ya'lamuna suna sanin ma taf'aluna abinda kuke aikatawa su ma katibinan nan isa ce ta Allah yasa ya sa su kawai isa ta Allah kawai yasa ya sanya su Eh, in ba dan haka ba al- kai ma kai CC kyamara kawai tana ta dauka tana tarawa da memory wannan dai kawai saboda dan adam kar ya yi jayayya shaidu ne Allah ya sa masa a matsayin shaidu suke rubuta aikinsa ba wai dan Allah subhanahu wata'ala sai sun yi wannan aiki ya iya rikewa ba shi lokacin bai san me kake ciki ba a'a shi Allah duk abin da kake yi shi yake gani yana ji ya sa kuma ya rike ya kiyaye duk halinka amma kar ka zo lahira da idan zama ya kasa maka masu rubutu da takardu da ke duka su nan saboda kar ka zo ka yi jayayya na'am sun san ma ta fa'aluna abin da kuke aikata ko da dare ko da rana na alheri ko na sharri na'am إن الأبرار لفي نعيم a kafin mu wuce wata wata ba- latifa da malamin suke cewa da muka kawo magana cewa ya sa su ne kawai don su yi wannan aiki ai Allah ya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a Allah da kansa ya faɗi cewa akwai ranan da waɗannan kafiji nan ma za a yi abandonin din aikin sun ma saboda jayayya ta kai jayayya ko a a yau mutum kada alaihi ko mene to da mene akwai ran da kafafun su da hannayen su da zai duk za su yi shaida ko to ai manzo Allah ya bayanin wannan yace ranan dan adam ne zai zo ya ce ubangiji sai tsaya gabana sai ubangiji ce yau ubangiji ni ban yadda ba ba abin da zai min shaida sai da jinkare ni kaga a lokacin kiraman kafiri na ya so ta aikin su ko shi daga garan daga gare shi kawai yake son shaida me Allah subhanahu wata'ala zai yi manzo Allah ya ce sai Allah ya rufe baki sai ce to saurin dama makaryacin kenan wannan fafafen da ake noma take wucewa da cikin ta din to sai aka rufe aka dinke shirin ya ce to sauran duk su yi bayani sai kafafu su ce ga abin da muka yi an su ce suna da memory card a jikin su ko ba su da shi suna da jikin kamar a jikin su ko ba su da shi duk su faɗi abin da ka yi ka ga nan an an nuna maka ramin katibi ne kawai suna aiki ne saboda su maka jira amma ga wani ya zace shi sai da su ma bai yadda da shi ba saboda ya riga ya san wani shi dan tsagera ne shi to yi kenan sai ce to bayan za a ce kai a bude baki ya baki ce kai san ku ai da ma dan karku sha wuya ne ni nake kokarin kare ku kaza kaza kaza to kaga wannan yana nuna mana cewa kiramin katibi na ma shari'a ce kawai amma hakika san ba a bukatun na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake ya alamu ya alamu na ma taf'alu sun san abin da kuke aikatawa na'am innal abrara innal abrara kaga kubutattu an kira mumini barru saboda shi kubutacce ne bai da laifi marar laifi ya ya barrara nafsahu ya kubutar da kansa lafi na'im wallahi suna cikin ni'imomi wanda ba za a iya sifanta maka shi ba dan suna cikin mala ayin ra'ad ne wala uzunin sami'at wala sa'ara ala qalbi bashar na'am ya wuce duk zalin da ake ma sai ka je kawai wa innal fujjara wa innal fujjara lafi jahim wa innal fujjara matsiyata sune fujjara in ka ce fujjara an zage su mummunan zagi fajiri mutumin banza kafiri azzalimi lafi jahim wallahi waɗannan suna cikin wuta su kuma nan yaslawnaha yawma yaslauna za su shiga wutan ne yau majini ranan sakamako na ranan kiyama kenan a shigar da su cikin ta na'am da za a iya Wa ma- na'am وما هم عنها بغائبين kuma su wa ma hum an haji ga'irina ba za su faku ba gabarinta ba wani mutumin da za a yi rafkanuwa a mance da shi ya zama ya shiga cikin rububi a duniya ana shiga rububi ni na ga duk tsaro na ga lokacin da wani bawan Allah ya shiga rububi a jirgin sama ya shiga jirgin sama duk tsaron da ake da shi Allah ya nufi zai je aikin haji ya shiga rububi ya rike da kan wani malami ya taka ya hau jirgin sama ya tafi kuma ya ga aka ce wannan su ta ya fita wannan su ta ya aka zauna wannan ka fita wannan su ta ya fita ka shigo jirgin ka zauna sai da ya samu MC taya ya zauna abinsa to tun da ya riga ya shiga jirgin jirgin shi kenan ba fasko ba komai an yi rahoton ta a nan Najeriya shekara ya kai wajen ishirin aka yi wannan a Maiduguri ya ko ya tafi ya sauka Saudiya a can tukunna aka yi kokari aka dan haɗa masa dan guzuri ya yi aikin haji ya dawo duniya kenan da dan adam komi aikin su sai ya samu matsala ko ba haka ba to amma na Allah babu ma hum an hazi ga'idin ba wanda zai shiga ribibi ko ka shiga aljihu kurun ka shiga gidan aljanna wai ko da yake wai wasu suna shafiyanci ta wai an ce Allah ya samu aljihu shehu to wannan wai to wai ai an ce shehu akwai wani shehu da zai je lahira da babban riga aljihunsa babba ya ta ɗiban mutanensa yana sawa a jiki wai kawai shi kenan an ce ya tafi sai ya shiga aljanna ma ba a gansu ba suna cikin aljihu wannan da shi malamin da yake faɗa wannan da zuwa ya can don saboda ne ne wani hauka ba a wancan magana wato in dai malamin da yana da ilimi ba jahili ba ne to balaga ce ita balaga tana da wasu abubuwa zahiri tana da wani abu da ake ce masa kinaya ko isti'ara wato a kauce wa zahiri idan misali yanzu misali za ka ce a to da ta an rarraba mu wa'annan duk an ba su kuɗi ni- shi ba wannan wani baka ba shi ba ta a wani ba shi yana cikin aljihuna to fa me aka ce kenan yana cikin aljihuna ga shi nan na dora shi a aljihuna me ake nufi ana nufin cewa shi rabansa yana wuri na ni ne zan tafiyar da komai dinsa kaga amma ba wai ya shiga cikin aljihunka ya zauna bane ko wannan shine kinaya irin wannan shi ake nufi wato Allah ka sa mu cikin ceton wani jama'a Allah ya samu aljihun yau ba wani ma shi ne faɗa kuma ma'ana Allah ya sa shi cikin ceton wani kuma in shi Usman ya isa wajen Allah da gaske ne ba shi ba ba hasada kuke masa ba ina tsammanin yanda yayi tajjidi a ƙasar nan tamu ai zai Allah zai ba shi ceto wataƙila insha Allah muna kyautata masa wannan zato ko ba haka ba to ya ce Allah ya sa shi aljihun shehu wataƙila in ya je lahira Allah ya sa shi cikin shafa'a shehu to me ba ko a ciki to amma da yake ana so ne a bata al'amari a duka mu muka muka kyauta husnul zanni bi ibadillah bayan Allah kuma da alaka ce ta samu wanda yi wannan magana ba wancan din zai faɗa ba Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh